وحده لا شريك له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tashi ne akan gazuwatu khaybara ko yakin khaybara cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zamanul zamanul gazwa wa sababuha kamar yadda malam ya saba kawowa yaushe ne aka yakin kaibara ma'ana ran nawa kowanne wata a shekara ta nawa sannan kuma menene yasa aka yakin kaibara menene dawo aka yaki tsakanin manzon Allah da kuma yahudawa da suke kaibara yace saba waqta ne سميت هذه الغزوة باسم البلدة khaibara wala zalat ma'rufa malaka to an kira wannan yakin da sunan wani gari aka ce yakin khaibara khaibaran gari ne kuma garin yace har yanzu yana nan sananne ne an san shi a yankin madina ko a kasar saudi arabia garin yana nan har yanzu ina fata an gane yace wa kanar fi awa'il shahr al-muharram fi sanati al-sabi'a min al-hijra annabawiya an yi wani yaƙi ne a farkon farkon watan al-muharram kamar irin yanzu kenan ko hagan da muna sabon watan al-muharram ba to kamar a sa fari farin watan al-muharram a shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi asahil aqwal yace a cikin mafi ingancin zantuttuka ma'ana akwai zantuttuka daban da ba wannan ba ina fata an gane amma da fi inganci shine an yakin khaibara ne a farkon watan almuharram ko a kwanakin farkon watan almuharram a shekara ta bakwai bayan hijira ya ce wa amma sababuha abin da ya sa ka yakin fa inna khaibara kanat akir ma'aqil al-yahudi fil jaziratil arab yace abin da ya faru shine garin khaibara shine gari na ƙarshe da yahudawa suke da shi a tsibirin larabawa mun karanta a baya kafin zuwan manzon Allah a matsayin annabi yahudawa sun ƙauru daga garuruwa daban-daban sun taru a yankin ƙasar larabawa da niyyar cewa sun karanta cin attaura da linjila annabin ƙarshen zamani zai rayu ne a wani gari mai tarin dabino na fata an gane kuma ga sunan sama Allah ya faɗa masa cin attaura da kuma linjila da siffofinsa da kuma gundin zai rayu illa ba a ayyana wannan gari ba ne sai suka zo suka yi bincike suka gano a ƙasar larabawa wanne gari ne a yankin jisar arab yake da yawan dabino akwai madina akwai khaibara akwai taifa da dai sauransu to sai suka karkasu kabila-kabila ku ku zauna a guri kaza ku a guri kaza su ana tunanin kamar da allah saba turo annabawa a cikin banu isra'ila to annabin ƙarshe ma a turo shi a cikinsu inda har suna yi wa a musulabin nan larabawa gori da kuma ka shaidi cewa annabin ƙarshen zamani ya kusa ya bayyana idan ya bayyana to za mu haɗa kai da shi za mu yaƙe ku kuma sai Allah ya yi ikonsa aka haifi annabin a cikin larabawa kuma a garin da babu garin dabino ba ne shi ne garin makka a nan ya rayu tsawon shekaru daga baya Allah ba shi umarni hijira zuwa madina nan ne gari mai dabina kaga abin da suke tsammani ya faru sai Allah ya yi aka sun tunaninsu da aka wannan bakin cikin da hasada da gaba ya suka tsani manzon Allah da addininsa amma sun san shi annabin gaske ne ina fata an gane domin sun san waye shi har Allah ba da labari cewa sun san annabi kamar da suka san ƴaƴansa cikin su yanzu irin tsin da ake ciki a duniya ko mutum dubu ne ka hango ɗanka za ka gane shi ba ka bukatar ka yi wannan waye ko to kamar haka sun san annabi kamar ɗin suka haifa a cikinsu har wani ma daga cikin suke cewa wallahi ya manzan Allah bayan ya musulunta ce ni na san ka fiye ma da ɗan da na haifa saboda ya karanta littafi siffofinsa to da haka suka ce shi kai bara shine gari na ƙarshe da suke raye a ciki suke zaune a lokacin saboda manzala ya kore su banin nadir banu kainuka duk ba mun karanta ba ai kabilan larabawa ne da suke wasu garuruwa daban-daban sun yi alƙawari da manzon Allah kuma suka karya alƙawari da aka yi kore su a wannan yankin to wasu suka bar ariyar wasu kuma sai suka dawo kai bar suka yi bes suka tare da 'yan uwansu yahudawa da banu nadir da banu kainuka da waye da waye suka tare a kai bara saboda yanki ne mai dausayi sosai ana noma yadda ya kamata na fata an gane shi kuma bai huda duk gurin da za a yi abin da za a samu kuɗi to ya fi ƙwarewa ana kiza ga har yanzu a binciken da aka yi aka ce babu inda ya kai ƙasar isra'ila dabarun noma da kuma ci gabansa har yanzu duk mai son sanin wani abu ya ƙware a harkar noma to sai ya je can zai koya wasu ilmuka da kuma waɗansu kayan aiki da ba a da su sai a wurinsu sun fi cina eh dabarun noma ba eh haka Allah ya su su duk abin da za a kware sun fi kowa ai kwaɗayin duniya da kuma inganta duniya haka Allah ba da siffar su ai yawa to suka tare akai ba yace mus ko wa mujamma'u fiha ma baqiya min sadatihim wa zu'ama'ihim inji ba shi da ƙarfi ko kuma abu ya masa yawa ko eh to a kashe wacin ma an kashe ta ko ikon Allah to Allah sauki wanne hasken nan to a cire shi man ko men inda shi ne kaɗai eh in an kunna to shi kenan ya ce sun tare a wannan nan ne suka tare su manya-manyan yahudawa da shugabanninsu da masu kuɗinsu da malamansu suka tare gaba ɗaya kai bara saboda manzala ya kore su a sauran garuruwan su mun karanta a can baya banu kainuka banin nadir wa duk an yi musu abin da sun yi warware alkawari da manzon Allah sun yi yunkurin cin amanar manzon Allah sai ya yaƙe su ya kore su to wasu suka dawo kai bara gaba ɗaya suka tare nan ne best din su nan ne cibiyar su to haka kuma tunda ɗabi'ar bai hude ba abin da tsana a duniya kamar wa musulmi da musulunci ba ka Allah faɗa ba ya ce wanda suka fi kowa tsanar musulmi da musulunci suka fi kowa tsanar ku shine ne a shaddun da tattara ko da a shaddun nasu a dasu lizan amanu ne al-yahuda waladina ashraku ita za ka ga samu wanda suka fi kowa nuna gaba da tsana ga musulunci shine al-yahuda da kuma asalin mushrikai duk wani abu da za a yi a rusa musulunci to su ne shugabannin kirkiro shi su ne kuma suke jagorar kwangila a yi abin da za a lalata musulunci da musulmi ya ce wa kanu ta rabba suna bil musulmina addawa'ira sun tare a kai bara suna ƙuƙullawa mu musulmi abubuwa daban-daban na makirce makirce me za a ƙulla musu a kare tattalin an bai yiwu ba to ba su haƙuri abubuwa a can garin su na kai bara domin ne kamar harkar a lokacin garin su ne su suke da shi su suka gina shi su ne kuma shugabanninsa ya ce mu zakira ma halla da yake wanihim min qabl suna tuntuna wa junansu irin abin da ya faru ga yan uwansu a can baya suna kulla cewa to yanzu gashi mun zauna a nan da mu ne da gari kaza yanzu an kore mu da mu ne da gari kaza yanzu duka ba ma nan to wannan mutumin zama zauna kawai mu samar ido yayi abin da ya ga dama kenan kullun shi kenan mu mu waye gari ba mu da komai lalle ba zai yi ba to yaya za a yi shine kullun aikin su ana mitin kaza ana kulla abu kaza ku kuna ta bacci su ba sa yin bacci ina fata an gane kuma haka da ɗabi'a su har gobe har jibi haka Allah ya faɗa game da su sai lokacin da Allah ya so ƙarshen su ya zo kuma shikenan sai a zo ƙarshen su gaba ɗaya amma kaza a tai da su a yaƙi da su a ji musu su zauna su yi shuru su nemi sulhu su a tsagaita wuta in kai sun ci a tsagaita wuta to sun ji bala'i ne ya fi ƙarfin su sai su yadda a yarjejeniya ko a da suka da su da yan hamas da aka sulhu sun yadda an yi sulhun ne saboda sun ga ai sun fahimar ƙarfi ai to amma yanzu fa haka suka kuma sun tsar saboda sun ga bala'in da yake cin su to ko ba hiru suka yi ba su haƙura ba fa suna suna kuma ƙoƙari to ya za a yi yanzu mun ga lagun su ga da suka mana to kuma za a yi za su ta kuma wokin suna ginawa suna ƙoƙari haka sai ake har illa masha Allah to suna cewa suna tuna junansu irin abin da ya faru da yan uwansu a can a can baya to yanzu yaya za su mutahawwisina an ko ya hillu bihi mislu zalika suna gargadar kansu to kuma karfa mu yi sake mu ma da muke kai baran nan irin abin da aka banu kainuka da banin nadir mu ma zo a diran mana a kore mu a karereya mu da haka yanzu mu ɗauki matakai kara kai faru da mu haka suke ta kukkullawa to me matakin shine kawai mu tara karfi mu nemi haɗin kan larabawa da mu da sauransu mu tafi kawai mu yaƙi manzon Allah a cikin garinsa mu gama da shi su shine sai ganin tunanin aka yi haka to hankalinsu zai kwanta da haka shine babban shirinsu a duniya a wani lokacin ya ce fakazu fi ta'amir ma'al gadafan ko ligazol madina sai suka fara tattaunawa da kabilar gadafan larabawa ne su suna da ƙarfi suna da yawa suna da kuma shiri da an yi haɗa kai da ƙureshawa abu bai yi ba ko to dama a wannan lokacin masu ƙarfi a ƙabilun laraba su ne su ƙureshawa sai kuma gaɗafan ɗin wannan to tun da an yi da ƙureshawa ba a ta nasara ba to zan tafi kuma wurin gaɗafan don a haɗa kai da su a zo a yaƙi manzon Allah a Madina wannan shine shirin su kuma sun yi nisa akan tafiya daga bayan zala samu labarin abin da sai kullawa sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ba da rahun sallama ƙabla an ko ya tamma bihim min ma yuriduna sai manzala ya gaggawa ya riga su ya kawo musu hari su har gidansu tun kafin su su aikata mana suke nufi domin ba manta mun karanta a baya bayan an gama yakin ahzab manzon Allah ya ce to insha Allah daga yau ba za mu kare da aka mana hari Madina ba sai dai mu mu kai hari ina fata an gane kuma wannan shine dabara babba a gurin yaki abokin gaba ba za ka zo ka ce bari in kara gari ina jiran zuwansa ba a'a sai ka tafi neman shi kullum akan satin ake an an gama ajeji a gwabza in ba a gama ba a ci gaba da fafata ko amma ku zo ku yi biz a gari dakarun kasa kuma kuna zauna a kama ku hari wannan haka ba ai ba da ba da yaƙi bace ba da ba da yaƙi bace manzala sai da wannan alƙawarin da yayi ganin abin da ya fara su a azab da bala'in da aka sha da wahalhalu sai ya ɗauki cewa nan gaba za mu ƙara yadda a kawo mana hari madina ba zaka daga samun wannan labarin cewa ga abin da la'antan yahuda suke aikatawa a kai bara suna ƙulle-ƙulle na kawo madina hari su da kabilar gadafan da sauran kuma kabilar larabawa kamar nan da nan ya shelanta a tafi yaƙi za a je kai bara kowa ya shiri kafin su ankara manzala ya ɗau nisa sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yakun ko ina ne makaruhum ya kafa ala su salama wa sahabuhu makircinsu da ƙulle-ƙullensu bai ɓoye wa manzon Allah ba ma'ana mazala ya samu labarin ƙulle-ƙullensu ko kuma dama ana shugabanci dole a baza kafofi daban-daban na neman labarin waɗansu abubuwa shi da aka yi ma'aikatar jami'an tsaro na farin kaya ko dss sss wane ne ne ne ne duk suna nan da yawa duk abin da ake yi suna sane za su kai kuma gwamnati rahoto sai da wani lokaci da ke mu mun samu kan wata irin ƙasa rahoton in bai shafi ta muradin gwamnatin ba kai ta yi buris da shi kawai ba za a aiwatar da abin ba sai abu ya yi kamari ya yi nisa ya ta'azzara kuma sai a rasa yaya za a kashe wutar Allah ka mana ɗauki a Najeriya amma duk suna nan jami'an tsaro duk wani abu da ka sani har wanda baka sani ba sun sani suna radda shi kuma suna kaiwa kuma suna aika rahotonsu sai dai masu ɗaukar mataki ne ba ta ka samu wani lokaci ya ce fama an raja'u min al-hudaybiya hatta a addul udda wa saru ila khabara ya ce ai suna dawowa daga hudaybiya manzan Allah na baro hudaybiya ba mun karanta a baya ba to da ya dawo garin madina sai ya samu labarin ai ga abin da ake kullawa kuma a kai bara da haka to ba wani maganar kuma zama ai sai aka fara al'udda shiri da tattali na tafiya yakin khaibara ko dama duniya ba gurin huta bace ko duniya ba ta rago bace ba a hutawa a duniya sai dai kai tayi babban abu shine kayi abu mai kyau a matsayin ka na musulmi kayi abin da Allah zai yarda da shi amma ko ba kayi abin da Allah zai yarda da shi ba to sai kayi kuma abin da zai zai fusata ubangiji haka Allah mutum dole sai yayi aiki a duniya ina fata an gane ko ka yi aiki mai kyau Allah ya gode ma ya baka aljanna ko mutum ya aiki mara kyau Allah ya la'ante shi saka shi a wuta Allah tsare to sai mutum ya nema kansa aiki mafi dacewa da rayuwarsa wani daga cikin masu kima yake cewa wai wai aiki da wuya ya ce amma fa rashin aikin ma fa shi ma da wuya in aikin ka kana ganin akwai sau zama babu aiki ya fi kowanne wahala ka waya gari ba ka aikin komai a ya fi komai wahala ai ya fi komai rashin jin daɗin dai mutum mai hankali ne daga safa da raba abin da kake yi kawai kana zaune a gindi a kan benci ba ka aikin fari bare da baki to haga ya shiga uku ai so kwara aikin ke ma yawa ka zama busy ka gaji ka zo ka yi bacci ya fi ma sauki akan a ce baka da aiki kake ta baccin banza Allah ubangiji kiyaye mu ko da ga sun zalla kama hanya zuwa kaibara istida da rasul sallallahu alaihi wal muslimina wa khurujihim ila al kaibara to yanzu mun ji kamar a ce an faɗa mana kanin labaru ga abin da ya faru da shirin yahudawa ga labari ya zo manzon Allah kuma gashi har ya kama hanya ya fita wannan an dunkule maka abin gaba ɗaya an faɗa maka to yanzu filla fillal maganar shine yace shiri da manzon Allah yayi tare da musulmi da fita su zuwa kai bara yaya abin ya fari yace kanal munafiquna ko wa ma'ahum ghayruhum min al-mai du'afa al-iman yace a ka'ida ko kuma abin da aka saba muka ta karantawa a samba da malam ya ta kawo mana yace munafikai da suke garin Madina kasan zaman Madina manzo Allah ya sha wahala da yawa saboda a Madina an yi zama da mutane guda uku ga musulmi tsantsar imani ga kafirai tsantsar kafirci ko ga yahudawa tsantsar yahudawa da nasara ki ata kuɗi sannan kuma na hudu har na hudu ne ga munafukai sun yi imani a fuska a baki suna cikin tawaga ana sallah da su ana komai da su an munafukai ne suna kulla musulunci tuggu da makirci sai sa Allah ya sha wahala sosai zaman da ya a Madina amma a baka kawai mutum biyu ɗaya ne musulmi kafiri shikenan babu wani na uku so Allah ya sha gwagwarmaya a Madina sosai fiye da zaman da ya a Makka da haka sai ya ce a munafukai da kuma waɗanda suke da me ba munafukai bane su amma masu raunin imani sun musulunta su da imanin babu caji babu karatu da yawa babu shiga cikin masu ƙarfin imani musulmi ne amma kullum abokanansa munafakai ne ba tare da ya sani ba haka suna koya masa mai kasalanci da lalacewa da kuma nuna cewa kai da ɗauki abubuwa da muhimmanci to irin waɗannan mutanen ita suya suka yi da suka ji cewa za a tafi yaƙin kai bara ya ce kaje ta kalafu an gazata hudaybiya da munafukai da masu raunin imani ba su je yaƙin hudaybiya ba da manzon Allah ta cewa za ta fi za a tafi a yi umara ko Allah ya masa umarni cewa tashi a tafi umara kuma ya shelanta mutane to su sun san cewa yanzu mu mu kama hanya mu tafi makka shawa da suka taho har madina za su yaƙe mu Allah ƙwace mu da ƙyar kuma yanzu mu tafi garin su tunda ai munafikai ne ko masu raunin imani su ma daga cikin su suka ce a yanzu kowa zo ya manzon Allah ni amin uzuri wallahi gidana yanzu gaba daya da matan ba lafiya ga 'ya'ya ba lafiya ga kawai ka uzurin ƙarya in Allah ce to ka zauna suka ta kawo manzon Allah uzuri na ƙarya shi kuma ta ku zauna suka yi tafiya tare da manzon Allah wannan tafiya umarar sun ɗauka cewa za a je a yaƙi ne mummuna a kashe kowa ma a cikin musulmi suka ki zauna kuma suka tafi abin da suke tsammanin a yi Allah bai bari an yi ba ba a yaƙi ba to da aka dawo kuma sun ji Allah saukar da ayoyi cewa Allah ya yi manzan Allah alkawarin ganima mai yawa a kai bara kuma ga za a wuce kai bara tafi yaƙi to za ka samu dama duk inda munafiki yake wanda ba imani bane a gabansa shi duniya ta tafi komai soyuwa gare shi ina fata an gane shi ya za a samu kuɗi shi kuɗi ne a gabansa ba maganar imani ko musulunci ba yanzu akwai wanda zaka ba shi kuɗi zai yarda duk garin na kona shi ko musulmi ne a kona ko ina ma inda zai samu kuɗi shi ga sunan da yawa ba ba su ma da iyaka shi dai samu kuɗi kawai so ganin cewa za ta fa samu wannan ganimar sun ki tafiya wancan suke tsammanin yaƙi za a yi kai kuma suka barko da yawan su ai za mu tafi ma yaƙin nan dai a ji ai da mu kaza kaza kaza suna faɗan abubuwa na ƙarya a bakin su amma a zuciyar su ba dan ai yaƙi ba saboda sun san cewa Allah ya faɗa manzala cewa ganima za a ɗiba mai yawa a kai bara ko ba shi bane to za a samu kuɗi a raba da su suka fito za su tafi yaƙi wanda ya ce a Allah ya yi wahayi cewa ku yi zaman ku ku ba za tafi da ku ba duk wanda bai bi mu mun tafi yaƙin hudaybiya da shi ba to wannan yaƙin ba za a je da shi bai zauna a gida ko ba shikenan ba Allah musu uquba gwargwadon irin aikin su ba ku yan son zaman gida ba ne to ku zauna ba ka so a fafata ba to zauna za ka ga zama aiko duk wanda ya auri zama zai gamu da me talauci talauci na masifa kudin ruwan sha ba sai ka roƙi wani kuma kana matashi mai shekara ashirin da talatin da haka shiga masifa ai saboda me zama ka zaɓa ba ka son kazar kazar baka motsa bare Allah ya baka Allah ubangiji tsare mu ya ce wa hina zaman su sallama alal kuruji ila khaybara da manzon Allah yayi nufin za a fita khaybara a Allah ne sai sanar Allah ya karju ma'ahu illa rajibun fil jihadi sai sanarwa ta to kar wanda ya fito ya bi shi yaki sai wanda dama an sani mutum ne wanda yake kwaɗayin ai jihadin da shi mai juriya ne jarumi ne baya gudu a gun yaƙi kuma yaƙin ne kawai a gabansa a nasara ko ya shahada shi ba wani a maganar ganima ko kuɗi da yake cin ransa fakara jama'u ashabu shajara yana faɗar wannan kuwa sai wa'ancan sahabban da suka fita tare da manzon Allah sulhu hudaybiya da Allah ya yabe su yace ya yarda da su wanda ga sai musu ashabu shajara ko gaba ɗaya suka fito ahli bai'atul ridwan su ake cewa kuma wanda suka yi bai'atul ridwan dalaka cewa Allah ya yarda da su wa hum alfun wa arba'a su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ne wa ƙadi wa adahumullahu ta'ala magani makasiratun kama ƙala subhanahu dama su waɗannan mutum dubu da ɗari hudun Allah ya musu alƙawarin samun wata ganima mai yawa kamar da shi Allah ɗin ya faɗa da kansa ke cewa ko wa adakumullahu magani makasiratan ta'khudunaha yace Allah ya muku alƙawarin wata ganima mai girma mai yawa da za ku ɗauka ku samu hadalakum hadihi zaka sai wannan ta yanzu aka jinkirta muku shine shiga maka ayi umara ayi kaza a wani abana Allah sai ya kawo hukuncin cewa to manzo Allah ya ce kar a shiga Allah ne ba da umarni kenan ba za a shiga ba yanzu amma kar ku bakin ciki kar ku damu an muku alƙawarin ganima mai girma da za ku samu shine yakin kaibara na fata an gane na ɗaya daga cikin nau'in da musulmi suka samu dukiya da yawan sahabbai suka ce ba su mallakar dukiya ba sai bayan da aka yakin kaibara suka samu dukiya mai yawa saboda yahudawa su ba abin da ke sai tara duniya noma da dabarun noma da waye da waye kuma sun gyara kasar sun yi noman sun tara arziki kuma na nan ci su a yaƙi mazala ya raba dukiyar aka ba sahabbai gaba daya to sai dai da yake adalcin manzon Allah kai ba yahude kai ka iya noma kake noman ka gonar ka ce yanzu a kadar yaƙi an kwace ba taka bace tunda an ciko da yaƙi ko ko ba kashe ka ba an maka alfarma haga an maka afuwa aiko to gonar ma kuma ka ci gaba da nomawa amma da sharadi duk abin da ka samu a shekara ko a wannan kaka guda idan aka yi za a zo a lissafa kashi kaza na wadda aka ba wa gonar a matsayin ganimarsa kai kuma kashi kaza naka haka na adalcin musulunci adalci ne da ya ga dama sai kore su a garin ko ya kakkashe su ma domin sun yi nufin zo su yaƙe su kashe shi domin a ƙa'idar yaƙi duk abokin a yanzu da ake wannan yaƙin iran da isra'ila in ta harba makami tana cewa kare faɗa kan mutane ne ita isra'ila ta kashe kowa ma ta ce bukata da adaziyu ai a ce babu ma iran ɗin yanzu tana son haka ma ai to kuma dan an ce su an tura musu wani bala'i ya ta musu kaji kai kaji ta ba kyauta ba shi ne daga suka sai suka aka rika bawa musulmi wannan kaso saboda dukiya ta zama tasu sun ci su a yaƙi sun mallaki abin kenan ya ce sai Allah muku jinkirta muku wannan ya ce wa ƙala azza wa jalla rasurihi Allah ya faɗa manzansa game da ga ya faɗa manzansa fi sha'anil mukallafina dangane da wanda ba tafi yakin Hudaybiya ba sun ki zuwa tafiyar da manzo Allah yayi zuwa Hudaybiya suka ki tafiya sai Allah ya da ayoyi a yanzu dan kar su ƙara fita yaki kuma tare da manzon Allah sai ke ce masa sai kulul mukallafuna idan kasu ila magana mako ya ta'kuluha sannan na tabi'akum yace ai da sannu wanda sarki zuwa yakin kai mun zakin hudaybiya za su rika ce muku ku bari mu tafi da kuma mu je mu karbi na mu ganimar mu je mu yaki mu samu maraba mu arba da mu ku bari mu shiga cikin ku a tafi za su na ga mu musulman zan Allah da manzon sahabban sa haka Allah ke bada labari tun kafin ma su faɗa yace yuriduna an yubadalu kalamallah suna nufin su canza maganar Allah ne saboda Allah ya riga ya haramta musu fitar kuma ya ba su dokoki da ƙa'idoji cewa in har kuna so a tafi da ku to za a tura ku wani gurin waɗansu mutane daraman yaƙi ku yaƙe su tukunna in kuka yaƙi da su yaƙi na gaske to daga nan ne nan gaba kuma sai a halatta muku fita yaƙi tare da manzan da san ku yanzu kun zama ba masu raunin imani ba ba kuma masu kuma sun yaƙi don ku samu dukiya ba to har ko ba za su yadda ba domin duk wanda yake ba dan Allah ba ai ba zai yadda mutu akan abin ba na fata an gane musulmi ne zai ce maka shi ya yadda ya mutu akan abin da yake yana kuma roƙon Allah ma ya kashe shi akan abin da yake saboda ya sami ya ƙida ran cewa in ya mutu haka to yana da sakamako mai girma a gun Allah ya ce suna nufin canza maganar Allah to kul ka ce musu lan tattabi'una ba za ku bi mu ba kadhalikum qala Allah min qabl haka ubangiji ya faɗa tun da a tambaya fa sai kuluna bal tasuduna in kuka faɗa musu haka su kuma suka ce a ba Allah bane ya faɗa ku ne da kuke mana hasada ba kwa so mu je mu samu kuɗi ba ta an gane tare da cewa fa Allah ne ya hana ya ce kar su fita amma ya su rika cewa musulmi da manzan Allah a kuna mana dai kawai hasada ne da kyashi ba ku samu tafi da ku mu samu ma dan abin da ku samu alaka ta bal kanu la faqahuna illa qalila kace rabu da su ba sa fahimtar komai sai dan kadan qala imam ibnu kasir rahimahullahu ta'ala babban malamin tafsiri yake cewa Allah masa rahama yaqulu Allah ta'ala mukbiran alal a'rab yace Allah yana yayi bayani dangane ba da labarin larabawan ƙauyen da ta khallafu a rasulullah suka ƙi fita yaƙi tare da manzon Allah fi galatul hudaybiya a yaƙin hudaybiya sun ƙi zuwa su yaƙi da manzon Allah saboda suna jin cewa in manzon Allah ya tafi garin makka da niyyar umara to ƙureshawa za su gama da su za su halaka su kowa ya kashe shi sai suka ji tsoro suka ƙi fita ya ce idan zahaba ne sallama idan kai bara ina muke haka ne ko ya ce to su suke cewa manzo Allah da sun ita da hihu da biya amma da ya kama hanya ila khaybara yaftahu hadan yaje a buɗe ta zama garin musulunci yas'alunahu an yakraju ma'ahum ila al-magani sai suka kuma roƙon manzon Allah cewa ka bari mu shiga cikin tawagar mayaƙa mana mu je mu ma a samu ganima da mu saboda sun san Allah ya bada labarin yakin tun kafin a yi cewa ganima za a samu ma'ana a samu nasara akan su Yahudawa kenan da haka suke bukatar yanzu da ba mutuwa bane sun san kuɗi za a samu kuma Allah ba da garanti to su ma tafi da su a samu kuɗi tana ce a ba za ku je ba ku zauna kayan ku kawai wagar ta tallafu anhum ko alhali kuma sun ibin manzon Allah a can waqatul mai muharibatul aada sannan za ta fi a yaƙi abokan gaba sun ɗauka yaƙi za a yi suka ce su ba su je ba ko wane ne wa muzalatahum ko wa musabiratahum suka izuwa a yaƙi abokan gaba a fafata da su a jure game da yaƙin su yace fa amara Allah ta'ala rasulahu sai Allah ba manzon Allah umarni sallallahu alaihi wa sallam Allah ya adana lahum fi dalika kada ya ba su damar fita wannan yaƙin mu'aqibatul lahum saboda a musu hukunci min jinsi dhanbihim gwargwadon irin laifinsu me laifinsu kin fita yaƙi a jiya don jin cewa za a je a fafata ne za a kashe musulmi da manzon Allah yanzu ma me za a tafi kuma yaƙi ne amma suna da garanti wannan yaƙin kuma dukiya za a samu to ba ku ba ku san fita bane to Allah ya hana fitar kun ki fita a jiya to a yau din magar ku fita ku yi zaman ku haga an musu sakamako gwargwadon laifinsu sai aka ce zauna kayan su kawai wata rasu salama mimman ma'ahu bil muslimina sai manzo Allah ya saka tafiya da shi da musulmi tare da shi hatta na dalla biwadin har ya sauka a wani kwari yuqalu lahu rajiun sunan kwarin kenan wani kwari ne da yake dab da kai bara fanadala bainahuma baina gadafan sai manzo Allah ya tsaya wani kwari ne da yake kan hanya idan da a ce za su mutanen gadafan daga garinsu su su kawo mutanen kai bara ɗauke sojoji to nan ne hanyar su rana sai datse wannan hanya ya sansani ya tsara sojojinsa ganin haka kuma su waɗannan gaɗafan sun taho dama sun domin sun samu labarin manzan Allah ya riga ya fito yanzu zai ka kai bara hari to kuma dama ga sa da shiri tsakanin su da yahudan kai bara sai wa za su haɗa kai su yaƙi manzan Allah har madina to yanzu ga shi ya riga su ya taho zai ka kai bara hari sai su wa'ancan laraba suka haɗo gungunkun yaƙinsu domin su kawo kai bara ɗauki to sun kamo hanya kuma suka ji labarin ai manzon Allah da tsaye hanya kuma wala Allah ma an tura waɗansu su zagaya ta baya su kai wa garuruwansu da suka baro kuma a kwashe 'ya'yansu da dukiyarsu da matansu kaga raba musu hankali kenan to kuma dama yaƙi ɗan dabara ne hakan da manzon Allah yi sai tsorata su sallallahu alaihi wasallam har sun kamo hanya yanzu suka koma suka kokarin cewa bari mu je mu kare gida yanzu ka zama kawo ɗan su ɗauki a gudunmuwa kai kuma gidanka za a je a kwashe iyalinka da dukiyarka haka ba za ka yarda ba ai kai suka koma don su kare gidansu da zuri'arsu kaga yanzu an hana su kawo mutanen kai bara ɗauki kuma a tuhar manzala da ya yi shirin da yake da shi ya fi yahuda kai bara na fata an gane to sai idan to an ci yakin salin alin cikin salama sai ya tsaya a wannan kwarin da ke tsakanin su daga dafan ya ce li haula baina huwa baina an ya muddu ahli kaibara saboda ya kare ga dafan kar su kawo mutanen kaibara ɗauki su ƙara musu ƙarfin soja na fata an gane ya ce wa kana ga dafan lamma sami biyu kan sallama kharaju li ko eh li yadhharu yahuda kaibara da suka ji labarin manzon Allah ya fito zai kai kai bara yaƙi sai suka fito su ga dafan don su kawo kai bara ɗauki su ƙara masa ƙarfin soja saboda su mayaƙa ne jarumai ne kuma suna da tattali da abin nan da shiri na kayan soja na faɗa sosai eh ya ce alaihi wasallam ko falamma saru bayan sun kamo hanya sun yi sa sami'u kalfahum hissan ya zaga cewa fa ta yi fa a bayansu kuma a tura waɗansu tawagar sojoji tun sun baro garuruwansu a je a kwashe matansu da 'ya'yansu da dukiyarsu saboda sun fita yanzu gaba sun bar gari sai 'yan waɗanda ba a rasa ba 'yan kaɗan masu tsare gari haka haka 'yan kaɗan ne ai to sai wannan tsoron kuma ya ga zuciyarsu ya ce fi amwalihim kada ja kwashe dukiyoyinsu wa ahalihim da adawa da kuma iyalinsu fadannu annal qauma qad kalafuhum sai suka ɗauka cewa lalle fa musulmi fa sun tura tawagar mayaka za a bi ta baya kuma a je a tagarinsu da yaƙi khalafuhum ilaihim faraja'u ala aqabihim sai suka yi kokari suka koma gida din suka cewa karfa mu je mun kaiwa kuma mutanen kai bar dauki mu kuma ji a kwashe mata da ƴaƴa da dukiyoyin mu gaba kida haka mutum bai samu nutsuwa ba kenan daga suka dawo da baya suka koma garuruwansu suka bar kai bara da su da manzon Allah ya ce wa kallu bin sallama wa bainahum suka bar kai bara su je su karata kenan ko sai ta kansu wa hun fi tsariƙi ne za kai bara su musulmi sun kamo hanya akan hanya zuwa kai bara qala rajul min almuslimina li amir bin al-aqwa sai wani daga cikin musahabbai cewa amir bin al-aqwa yace ya amir ya kai amir ala tusmi'ina minhu miko minhu hunayha atika ba za ka mana waƙe ba ka rere waɗansu waƙoƙi da za ka ɗan ba mu karsashi ka ba mu ƙarfin tafiya domin tafiya ta ƙafa wasu akan doki wasu akan raƙumi wani akan jaki wani kuma ƙafarsa kuma tafiya ta mai nisa to haka akwai in aka samu wani abu da zai ɗauki hankalin mutane ya saka mutane a samu ɗan karsashi ko za ga ko da ka hau motoci irin dogin nan daga kano zuwa kudancin najeriya sai a saka muku wani shirye-shirye a cikin motar don a ɗauke ma hankalinka daga ganin nisan tafiya ko ka hau jirgin sama zuwa wata ƙasa mai nisa ta saka wani abu ku ta kallo don ya ɗan ɗauke ma hankali da kewa kar gaji da tafiyar to sai yake cewa ya amir domin shi amir ɗin mawaƙi ne a zamanin jahiliya ma ma'ana ya iya waƙe ba waƙa fa irin ta mutum yanzu fa da ganga da kiɗa ba a waƙe ba haushe yake cewa waƙe shine a faɗa ba zai amfanar da mutane kuma ta shi a rera shi kamar waƙa ya sa mutane karsashi ko irin su infiraji da dai ire-irensu ya ce ya amin ba za ka mana wani waƙe ba da za mu samu karsashi mu ɗan daɗin tafiya ya amin ko ya ce wa kanadun sha'irin shi mutum da iya waƙe ya ce fanadala sai ko ya kai daidaitu e ya hadul qauma bi qawlihi sai ta tuba da ma bara abu kana da ma ya iya sai ya ce cewa Allahumma laula anta mahtadaina ya ubangiji Allah ba dan kai ba da ba za mu shirya ba ba za mu samu shirya ba wani halin gaskiya ne ina fata an gaye in ba dan Allah ne sai da kai ba za ka siya za ka shirye ne akwai wanda ya fi ka hankali ya fi ka dukiya ya fi ka wayewa ya fi ka fahimtar komai amma Allah bai kaddara mar musulunci ba kai kuma ga karan Allah baka yi kyauta salin alin kake da cikin salama kai sallah kai zikiri ka ji kwanciyar ranka ka samu nutsuwa ba ka da ko sisi amma kuma kalanka a kwance to abin da duk wanda mutum ya ko ba shi da shi kenan ga dukiya ya tara ga kaza amma kuma yana cikin damuwa da bakin ciki saboda ba shi da maganin wanke damuwar zuciya babu addini da ake samun wankewa zuciya sai ka dawo addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya baka azkar ko ya ce duk wanda ya shiga cikin damuwa da kunci wutar ka jika waya gari haka kawai ba dalili baka san mai faruwa ba ka ji wani bakin ciki ya lullube ka ba ana yi ba kawai ka rasa ma meye ne ka rinka ji kawai ba ka jin daɗi yau din nan ko ba ku faɗa da kowa ba amma ranka a dagungume to me za ka faɗa manzo Allah ya faɗa addu'o'i iri daban-daban ko ga sunan kala daban-daban idan kana yi sai ka ji kana cikin yi kaga Allah ya yaye maka wannan damar gaba ɗaya ka rabu da ita to ga wannan idan mutum bai dawo sunnar manzon Allah ba ba zai samu ba yace wala tasaddaqana wala sallaina ya Allah ba dan kai ba ba za mu gaskata ba ko kuma ba za mu yi sadaka ba ko ba za mu yi sallah ba ko ba haka bane ai sai ka nemi taimakon Allah ai ya sallah ya sallah da kansa yake cewa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah akan Allah ba ku haƙuri da juriya kuma ku nemi taimakon Allah da me hanyar yin sallah a wani hadisi mun lake cewa Mu'az bin Jabal wallahi ya Mu'az inni la uhibbu yace ya Mu'az wallahi ina kaunar ka inji manzon Allah manzon Allah sai kama hannunsa ya rike hannunsa haka suka gaisa kamar su gaisa kuma sai karo hannun hagu ma saka a bayan hannun Mu'az na dama kenan hannayen manzon Allah masu albarka guda biyu ya saka hannun Mu'az guda daya tsakiya har ƙarshen kauna da girmamawa kenan manzon Allah ya masa gaisuwa da hannu biyu sallallahu alaihi wasallam zai koya masa wata wata addu'a ta musamman to dan abarul sallan karantarwa da mutum bai amanta ba har ya mutu ya kama nasa ce wallahi ya mu'azu ina kaunarka har ƙarshen daraja ke sahabi dan gatan Allah ke yace karke daka bari duk sallar da kai a duniya ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika to wannan addu'ar zaka ya kamata ka barta duk sai da kai a duniya ka yi ta a bayan sallah ba suna cewa wai mu ɗan izala ba mu yin addu'a ba muna addu'a bayan sallah ba mu ta mu addu'ar ma irin ta manzo Allah muke ba shi kenan ba yau a wannan kuma wani abu daban ni ba ga wanda manzo Allah ya kai kuma kowa an ga masa ina fata an gane in ka gama sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ala jalal wal ikram لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نفت أن قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله لا إله إلا هو زوها قرشي تكون النبي ne koyar kuma yana yin su har ma yake cewa duk wanda ta karanta fa'atul kursi bayan sallar farilla to abin da zai shiga aljanna kawai mutuwa ce ma'ana rashin mutuwarsa da ya mutu automatic ticket ne kawai aljanna wala shakka shi kenan lafiya kalau kenan to irin saka je ka koya ka tara ka koya wa mamarka ka koya wa babanka ka koya wa matarka ƴaƴanka abokananka shi ta yi wa ka so a duniya ba su kake so ba to ka ta koya musu rinka yi kai ma kana yi saboda me a gudu tare a tsira tare idan mutum ya sa ya samu aljanna kuma ka taro duk zuri'arsa a aljanna shi ba lafiya kalau ba kisa kuma lake faɗa wallazina amanu wattaba'atuhum zuriyatuhum bi imanin alhaqna bi zuriyatihim ko kuma la min amalihim min shay duk wanda suka yi imani kuma kai sa'a iyalansu ma sun yi imani to shi mai gidan ya samu aljanna hawa na dubu a sama to suna hawa na ɗari a ƙasa to sai a ɗauko su daga hawa na ɗarin a yi sama da su na dubun don a haɗa su da shi alfarmar ubangiji a ƙara musu za a ƙarawa ba shi za su ko ƙasa ba su za a yi sama da su don ya ƙara jin daɗi a aljanna kana tare kuma kaga duk wanda ka san jiga kuna cikin rayuwa haka lafiya kalaukin to Allah ya ba mu ita to haka waɗannan azkar ne manzon ne ya koyar da su idan baka san sunnar manzon Allah ba sai a ɗaura ka akan waɗansu addu'o'i da ba manzon Allah bane ya ce a yi kuma kai ta yin su wallahi baka da lada tunda shi aka ce ka kai koyi da shi shi kadai Allah ta kai koyi da shi a duniya ba wanda Allah ta kai koya a duniya in ba manzon Allah ba ina fata an gane wa ma atakumur rasul me fakuzu shi kadai Allah ce wa in tu'iu tahasadu ina fata an gane man yuti'ir rasula faqad ya da Allah shi kadai aka ce ka bi kai koyi da shi to Allah ba mu iko yake cewa Allahumma laula anta ma daina ita ce faɗar da yake fa haka na yi ba waka wace karatu ne ko ina ba ta gane ta ma sai ka ta asigar waƙe ba wace na cewa waƙe ina ba ta an gane wala ta saddaqana wala sallaina tagafir ko fida'an laka ma qadai ma ma abqaina ya Allah ka gafarta mana daga darajarka ka mana afuwa dukkan abin da muka yi na kuskure a baya Allah ka gafarta mana shi inna idza fi habina abaina mu musulmi idan kafire suka mana ihu za su suna kokarin su zamu fitina mi ya faɗa da su abaina ba ma bin su ba ma kula su ma'ana buwa masu neman rigima bane in suka tsokane mu ba ma ramawa rabuwa muke da su kuma ne siffar musulmi kenan aka tsokane shi ya bari har sai an kai gabar da lalle lalle lalle sai an yi fada an yi yakin tukunne za a je a yi amma so mun kai duba tarihin musulunci shekara nawa aka yi ana zaune ana musulunci ana musguna musulmi amma Allah bai ce a rama ba bai ce a yaki ba hakuri ma ake ba manzon Allah mu da sauran musulmi ko manzon yana gani za a kashe sahabinsa a gaban shi ba abin da zai iya cewa sai dai ce ku yi hakuri Allah zai ba ku aljanna a gaban shi shi kansa yana sallah ɗakin ka'aba wani ɗan iska ɗauko mahaifar raƙumi tumbin raƙumi da ta haihu mahaifarta mabiya da sauransu ko ya zo ya ɓa mazalla a gadon bayansa ya yi sujuda duk an masa sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba wani cin zarafi amma mai Allah sai masa ka yi haƙuri fasbir wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wata kufi daqin mimma yamkurun ba haka ka ta gaya masa ba sai da abistira ana za a hana addinin gaba daya to kuma aka ce su ma famani ita da alaikum fatadu alaihi misal mata da alaikum na fata an gane aka ba da dawamar kuma a kare kai a kare addini a yada musulunci sama a ƙa'idar musulmi baya yin tsokana kuma in kama tsokana ma shi sai rabu da kai ko da Allah ke faɗa siffar bayan Allah mai rahama haka duka ya faɗa in ko yace dan me walizina me idan ka ɗauki jahilu qalu salama jahilai su zage shi su marka su a salam ai zaman lafiya mu musulmi ne ba mu faɗa sai rabu da kai tafiyarsa wala Allah baka gane bane in ka zo ka gane zaka zo ka fahimta ko yawwa yace wa ku wa bi siyahi menene eh ga wani alaina yace wannan tsokar da suka rika mana shi suka tunzura mu Allah wa in aradu fitatan abaina amma duk da haka in suka nemi fitina mu ba ma soya Allah sai dai in ya zama dole kuma sai an yi ma'ana yana yin jawabai dai na nuna a aƙida da kuma mai ɗabi'u da halaye na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan yake wannan waƙen a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ire-iren waɗannan ne sai wani ɗan bid'a sai ya zo ce maka ai waka halalce an yi a gaban manzon Allah ma to wani sunanta waka ba waka sunanta ba ai bahaushe mai ilimi ya gama wata magana sunanta waƙe babu kiɗa ba tafi babu shewa babu zagi duk abin kuma da za a faɗa gaskiya ne kuma wa'azi ne na fata an gane babu habaici kucin zarafin wani ana magana kan abin da zai amfani mutum a duniyarsa da lahirarsa ya ga cewa waƙe amma yanzu wani shakin da ake aga a ta masa addini a sa kiɗa a hana kowa saka da unguwa kuma kiɗin duk abin da ake faɗa ma shirka ne fa a ciki duk abin da ake faɗa da mutane suna da nutsuwa shirka ake faɗa a ciki ana kiran wani abu da siffar ubangiji ana cewa shi Allah ne kuma ana ganga ana disku ana casu kuma ce lada ake sama gun Allah in haka ne addini manzara da zai tafi yakin kai bara a je a yaƙi ba ya zauna a ta kiɗa ba kai a madina a tattahe babu wannan a musulunci sun sun sawaƙi zancen da ya fi kowanne shi ne kiɗa a irin wanda ake na zamani haramun ne a musulunci kawai haram ne shi Allah ya tsare imanin faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hada sa'ik yanzu ya ji waɗannan waƙen da yake ta faɗa sai ce wane ne wannan mai jagorar tafiya tunda a ƙa'ida tunda shi ke yin waƙe haka shine kamar yake jan mutane a tafiyar ko ana tsara sa ana bin sa ana tafiya a tafiya ya ce wane ne wannan jagoran namu da yake tafiya da mu faƙalu amir bin al'akawa sai aka ce ai amir dan akawa ne ya manzan Allah ƙalin suna ya ce ya rahamuhullahu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama manzala ya masa addu'a ina fata an gane haga abin da ya yi manzala tabbatar da shi cewa daidai ne ba saƙo ya yi ba ba ɓatanci ya yi ba ba kuma abin da musulunci ba so ya yi ba haga zama sunna ta ƙaririya kenan kenan ashe waƙe ya halatta mutum ya yi waƙe da yake ne shafi addini ta mutane wani jawabi su gamsu su fahimci wani abu amma waƙa da kiɗa da tafi da habaiti da zambo wannan ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne bare kuma zuwa ce ga maza da mata ana disko ana shikenci haka wannan ai haram ne ba ma kaɗan ba ko allah bin gidi ya tsare imaninmu ya ce allah bin gidi ya masa rahama ƙadar rajulun min alƙami sai wani daga cikin sahabai ya ce ko wajabat ya nabiyallah shi da manzan Allah ya faɗi haka shi wani sahabin ya gane me manzan Allah yake nufi ma'ana wannan jagoran namu Amir bin al-Akwa a wannan yakin zai shahada da haka Allah ya ji kanshi sai sahabin ya ce wajabat tunda har annabi masa addu'a to ya tabbata zai shahada kenan saboda sun an karantar da su waye malamin su manzan Allah ne kuma suna buɗe baki sai magana a gaban shi kuma yana ji in suka daidai ya tabbatar da su in kuma da gyara sai gyara musu sallallahu alaihi wasallam yace laula matta'na bihi yace wayo Allah tunda aka faɗa ka hikenan da su alai ina ma a bar mana shi mu ci gaba da morarsa kamar yana alhini na rashin sa da zasu ina fata an gane wa qad araku min qala sallama anna amir yustashhadu sahabbai sun gane a maganar da manzon Allah ya da cewa ya rahamahullahu din nan sun gane cewa amir zai yi shahada a wannan yakin zai rasu amma gurin musulmi ai wannan abin daraja ne ko kana yaƙi a bayan waye kwamanninka manzon Allah kuma ka yi shahada ai lafiya kalauke nurin ala nurin kenan ko ya ce falan mata safal kamu bayan an je kai bara an fara shirin yaƙi an yi sahu sahu wa kana saifu amir asiran shi kamir takwabin da yake amfani da shi a gurin yaƙi gajeren takwabi ne takwabi ai kala kala ne akwai wanda yake dogon takwabi na daga cikin alamu jarumta da ƙwarewa a yaƙi ma mutum yi dogon takwabi na fata an gane dogon takwabi saboda ɗaga shi da juya shi da kula aiki da shi ɗin ma sai wanda ya iya saboda yana da tsawo ina fata an gane to ya fi gajere muhimmanci da kuma nuna cewa mutumin jarumi ne shi ba ga har suna yaban dan junin cewa suna da dogon takobi ba suna wa junin su ma kamar abin yabawa fatana wala bihi saqa lahudi bayan an fara gabza yaki sai ya kokarin shi Amir din ya kai sara ya sare kaurin wani ba yahudi da takobin nashi to gajeren takobi ne kuma ina fata an gane hakan da zai yi kafin yawa kuma sai takobin ya dawo sai ya soke shi a gwiwa shi kansa Amir wannan shi ne sadiyar ya samu rauni kuma har ya rasu ina fata an gane to sai kuma mutane suka rika cewa ai amir ya kashe kansa da kansa ka san da baka shi magana Allah ya ce a shahada yayi ai ba yayi niyyar ya jiyo kansa rauni bane Allah ne kaddara haka din ya faru amma shi nisa ya kashe wancan bai huda to kuma sai Allah ya kaddara masa wannan ina ne liyadribahu dan ya bigi kaurin bayahudi wa yarju da baba safihi sai kaifin takubin sa tsilin ya dawo fa saba ala rukbati ali sai takubin ya ji sari kafar wancan to gajere ne sai juya sai ya soki gwiwarsa shi kansa da kansa wannan shi zanto azalinsa fama samin sai da su falamma tsako kafalu an qala salma bayan an gama yaki ƙala salma sai ɗaya daga cikin ‘yan uwan shi amir akwai salma bin al'akwa wannan kuma amir bin al'akwa haka ɗan uwansa ne faƙala sai ce ya ce ra'ar su salama wa huwa ko haka ne ko ra'ar su salama wa huwa akidin biyadi ya ce ina gani manzon Allah ya riƙe hannuna muna tafiya bayan an yakin kai bara ƙala sai ya ce mini malaka me yasa ne ka salma domin ya gan shi a cikin wani yanayi na rashin jin daɗi saboda ɗan uwansa ya rasu a yaƙin kuma mutane sa ta cewa wai ɗan uwansa ɗan wuta ne haka babu nutsuwa a ciki ai domin me sun ga cewa ai shi da kansa ya jiyo kansa rauni a yakin kuma ya rasu to sai masa hukuncin cewa wancan bayanin na farko cewa duk wanda ya kashe kansa da wani makami Allah zai masa azaba da wani makamin har tashin kiyama ina fata an gane kai suka dauki wannan hukunci suka daura wa shi Amir bin Aswa to shi kuma dan uwansa ne haka zai ji damuwa wani ba daɗi ai dan uwan ya rasu kuma a madadin ai murna cewa samu aljanna kuma na cewa gashi dan wuta ne sai gaba ɗaya ba cikin nutsuwa yanzu Allah ya fuskanta ka sai je kama hannunsa sallallahu alaihi wasallam sai ya jahi ce me yasa me ka ne ya na garan ka ba ta kamar ka ce haka ya rike suka tafiya da shi saboda kula irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da kiba ma abu sahabbansa muhimmanci yana lura da duk damuwar mutum sai ya masa kokarin yin warkar masa da wannan matsalar sai ce me ya same ka malaka ya salma me ya same ka qultu yace fidaka abi wa ummi ya manzon Allah zan fanshe ka da uwa da uba ma'ana zan ba da mamata da babana in fanshe ka ko haka yasa bai faɗi haka ai yayi daidai saboda me manzon Allah gashi a gaban su kuma da ransa sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane in a ce wani abu ya faru a ce ba za a bari ba sai dai in ka yadda ka ba da mahaifanka a kashe su manzon Allah ya ci gaba da rayuwa za su bayar sai fata an gane to a yanzu fa mutum da ce fansarka uwa ta da uwa to yaushe kuma yana ira to to shi ne ai to haka ko waka za ka yi maka wata kai kana da basira yanzu to ina yake manzon Allah sallama eh yana wurin ubangijinsa to ya kuma zaka fahimce ta ya zaka zaka fahimce shi to yanzu kuma sai ka faɗi wani abu da zai zanto ya maka tasiri ya ce zan fashe ka ya manzan Allah da uwa da ubana za'amu anna amilan ko ahabada amaluhu ya ce ya manzan Allah abin da yake damuna mutane suna faɗar cewa wai amir duk aikin da ya musulunci ya rushe kenan shi dan wuta ne kaga kamar haka zai faɗa amma sai kinaya saboda in kana magana da manyan mutane ai ba kuma zaki faɗa musu kai tsaye ba ya kamata ka iya magana da mutane kuma ka ba mutane matsayinsu kowane da irin matsayinsa abin da aka ga yanzu abokinka ai daban da abin da aka gaya wa yayanka ina fata an gane ko barantana su baba ko wanda ya fika a harkar ilimi da sauransu Allah nabi sun zama sun zalaka cewa kadaba man qalahu duk wanda ya faɗa ka ƙarya yi bai faɗi daidai ba duk wanda ya faɗa ka yayi kuskure ba daidai bane aikin sa bai rushe ba ya samu shahada kamar an bashi kwanciyar hankali yace inna lahu la ajraini tsaya ma ka ji shi fa amiru din nan yayanka ko dan uwanka ladan sa ma ibi ne ko waje ma baina asabi aihi sai ya hada tsakanin hannayensa shi manzon Allah kamar ya haka yana da lada biyu kamar kai haka kaga an hada haka to ladan sa ibi ne ma shi shi ba ma single shahidi bane kawai innahu lamujahidin ko eh lamujahidin haka ne ko la jahidun mujahidun saboda haka shi a cikin masu jihadin ma babba ne gwarzan mai jihadi ne da haka ladan sa kashi biyu Allah zai bashi kaga an kwantar da zuciyar abin nan Salma bin al-Akwa su da masu sabai da sai bukata shine kawai a samu garanci daga bakin manzon Allah magana ta kare kenan dan ka ya rasu amma manzon Allah ya ce maka yana aljanna to me abin kuka kuma eh babu ai sai kai murna ma kawai ka roƙi Allah ya Allah ni ma ka bani damar shiga aljanna mu haɗe a can shikenan kalas ka daje kuma da ayyuka ko baba ya rasu a ce maka yana aljanna kamar yanzu baban Jabir bin Abdullah da ya rasu manzala ce Albert kuka me kake ya Jabir har ka ƙara kuka daga yanzu baka san abin da babanka Allah faɗa masa ba aka ba shi labari haka daga nan zai ƙara wani bakin ciki ba zai ƙara yi ba to kamar an rarrashe su kenan yace qalla arabiyun mashala hamis lahu ya ce ai a larabawa ma kaɗan ya samu irin ladan shi wannan ɗan uwan naka shi ya samu double major ne ladan salibi biyu a gun Allah ina fasa an gane ya ce aka da zahu fi sahihaini wannan hadisi ne imam bukhari da muslim suka fito da shi suka rawaito shi za ka ga dai amil bin al-akwa ya yi shahada ba ma shahada ba zalla ya faɗi cewa shi ladan salibi biyu ne kuma ya fada shaida cewa da yawa ma kaɗan ne a cikin ma mutane samu irin matsayinsa a lahira to haga hankali zai kwanta shi kenan ko ta zauna lafiya ko za mu tsaya nan ko za mu ci gaba mu tsaya nan ko to saga sai sati muna nan sai kuma ji kissar su abin yahu abin da munafikai kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik